الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh eh yan uwa barkamu da sake saduwa da ku a wannan kafa ta TV da rediyo na Banfirai yau muna Juma'a muna Juma'a yau 17 ga wata na biyar hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1442 yayi daidai da daya ga wata na daya miladiya ta annabi isa alaihi wasalam shekara ta 2021 to yan uwa barkanmu da sake da saduwa da ku a yau tare da shehin malami inda ake gabatar muna da karatu na mustalhat masu bibiya da mu yau ita ce haduwa ta uku bisa kai ga karatu na addaula to ina ganin a karmar kallawa yau ne kenan za a kan za a kai karshen wannan maudu'i haka ne muke sa tsammani so bismillah karmar kallawa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu da waɗanda muke tare da sunan cikin gidan rediyo na Famfere da TV masu aiki da kuma duk inda ‘yan uwa suke masu kallon mu da sauraron mu a cikin ƙasa da wajen ƙasa muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa da ikonsa ya ba mu haɗuwa da ku a wannan lokaci kamar yadda muka saba duka ran juma'a daga karfe tara na safe zuwa karfe goma muna gabatar da darasi da nasiha ga kawunan mu gaba ɗaya Eh, kamar yadda malam isa ya faɗa cewa eh, mun tattauna akan maudu'i na addaula sati biyu da suka gabata yau muna tunanin kilan wannan maudu'in ya kare domin mu shiga cikin wani maudu'i to don haka eh, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaihi afdalus salati wa atammu taslim a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya maudu'i na ad-daula yana da shimfiɗa wanda take dole sai an yi ta saboda ta rayuwa wani ba zai samu na ɗaya ba ba zai samu na biyu ba zai samu na uku sai zama to zai samu bayani a gutsure guntu kenan kaga ba zai fahimce shi in yadda ya kamata ba in Allah ya bamu iko muna son cikin wannan karatu da zamu gabatar zamu tattauna ne akan nukta guda biyar na farko ma'ana ta kalima ad-daula an gane ko na biyu zamu faɗi waɗansu abu da muka ce zamu faɗa dalilan da suka sa fir'auna ya yi kisan bani isra'ila waɗanda ake faɗa da waɗanda muke ganin sun inganta waɗanda muke ganin kawai dai ana faɗar su ne haka kawai na uku kuma za mu tattauna kamar yadda ake karatun daula ƙa'idodin da ake bi wajen karatun daula na hudu za mu yi bayani kan daula ta annabi sulaiman alaihi salam kaɗan daga cikin abin da ya saukaka sannan na biyar za mu yi muƙarana akan dauloli na musulunci da dauloli waɗanda ba na musulunci ba da sifofin shugaba a musulunci da yadda ɗabi'o'in da idan mutum yana ɗauke da su ba zai samu shugabanci ba kuma ko ya samu shugabanci a ƙarshe ba za a yi mai kyau ba na'am don saboda wato shi shugabanci da mulki da ilmi ni'ima ne idan duk abin da Allah ya baka in ka sanya ka yi tawadu ka gode ma Allah ka saka ka sa shi inda Allah subhanahu wata'ala ya ce to sai ka samu cin nasara na'am duk abin da Allah ya baka na ni'ima in ka sa shi ta hanyar da ba Allah ya yi umarni ba to karshe zai zama to hasara gare ka duniya in baka tuba ba kuma zai zama to hasara a gare ka a lahira wal iyadu billah kalima ta ad-daula muka ce ta samo asali ne daga dala ya dulu daulan wa daulatan na'am shine wato abu ya jujjuya muka ce kuma alqur'ani yayi amfani da wannan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas kwanaki muna jujjuya su a tsakankanin mutane ma'ana bayyuwa a ce ƙasa guda ko da ta musulmi ta ta zama to kullum ita take da ƙarfi ita take da ƙarfin faɗa a ji wannan Allah bai yi duniya don haka ba shi yasa akwai wani marubuci a ƙasar Amerika wanda ake kira Fukuyama wani kafiri gigitaccen kafiri yake nuna cewa wato mulkin duniya ya taso daga al'ummomi daban-daban daban-daban daban na'am an gane ko to a ƙarshe sai ya zo ga ƙasar Amerika to da ya zo ƙasar Amerika sai ya tsaya tak nihayatut tarikh subhanallah the end of the history and last man shine wai karshen tarihi kuma an kai labarin karshen mutum na karshe kenan babu wata al'umma wadda za su sake tasowa to kaga wannan ya karyata alqur'ani na'am karara la fin de l'histoire da faransanci wanda suke son su bincika saman abin ga internet an gane ko Na'am.
to sannan kuma gashi yanzu muna ganin China ta taso kuma tana da karfin fada a ji a duniya tana son ta take kasar America kenan kaga Fukuyama wato wani virus ne a cikin kwakwalwar shi na kahirci wanda da ba kafirai Allah ya faɗa irin kafiruna illa fi ghurur na'am dala ya dulu daulan wa daulatan sannan kuma wannan kalima ta zo a cikin suratul hashri Allah subhanahu wa ta'ala yana bayanin dukiya yake kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum muna da wato qira'o'i daban-daban akwai qira'a ta Hisham wanda ɗaya ne daga cikin ruwat na Ibn Amir wanda yake ash-Shami a ƙasar Sham wato Dimashq kenan Suriya da kuma Abu Ja'far su sun karanta kai la takuna dulatun bainal aghniya minkum kaga sai zaman to takuna ta'un ce an kalli daula dama yana da ta'un muannas ne sannan dulatun kana ta zaman to tamba amma shi Hisham a wata wato hanya tashi ya karanta kai la wato yakuna dulatun dulatun bainal aghniya minkum ya'un yazo da shi kuma a- abin ga dulatun kuma yazo da damba kenan sai zaman to na an hankalta ma muannas na daula ba muannas ne hakiki ba domin akwai mu'annas haqiqi akwai majazi eh an ce haqiqi shine akwai wanda akwai namiji akwai mace amma ita dulatan babu dula balle a ce akwai muzakkar akwai mu'annas kenan mu'annas kin shi na lafazi na shi ake cewa mu'annas majazi domin a cikin larabci zaka ce akwai mu'annas majazi kalima wadda mu'annas ce amma majazi ne mai ma'ana bai da muzakkar wato ma'ana bai da haƙiƙanin ga namiji ga mace kawai dai an san yi niyya ne an sanya ma wani suna namiji an yi koko an sanya suna mace na'am kaga shi yasa zaka iske kamar kalma ta al-harb ba ta da ta'un amma mu'annas ce Allah subhanahu wata'ala ce hatta tadha al-harb awzara ha bai ce awzaruhum ba Na'am.
sannan ad-dar kalma ce wanda ba ta da ta'un ita ma mu'annas ce qul in kanat lakum ad-darul akhiratu bai ce darul akhiru ba a qira'a ta jamhur da shi kuma Hisham har yanzu ya karanta kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum kiran kada al'amari ya zamanto dulatan nan kuma kana sai ta zamanto wato wato naqisa ce kiran kai la yakuna al-malu dulatan bainal aghniya minkum domin ana magana kan dukiya ko kai la yakuna al-fai'u dulatan bainal aghniya minkum na'am kai ya zamanto abin jujjuyawa a tsakankanin ku ma'ana dukiya Allah yi ta don ta jujjuya ma'ana lokacin da an ce a taimaka ma talakawa shi zai sa a samu zaman lafiya domin mi domin lokacin da kamar yanzu zamanin ga da muke ciki masu kuɗi idan suka tashi ba da zakka sai wannan ya ba family din wannan da matansa da ƴaƴansa wannan ya ba wannan kenan dukiyar sai ta zamanto ta dula tana jujjuyawa ne tsakankanin su kankanin su ba a fitar da du- zakka kawai ana faɗa an fitar da amma ba a fitar da ita ba Na'am.
ko a ɗauka a ba a'a waɗanda ba su cancanta ba a ɗauki zakka a ba mawaƙi miliyon goma ko miliyon ashirin sai a tura ma malam buhun shinkafa na kilo ashirin da biyar kana fahimta ta alhali shi wannan mawaƙin muƙaddar ta talaka ne ya cancanta amma shi ɓanna ce yake yi a bayan ƙasa na'am ina fata an fahimci ni to amma saboda ana son a yi suna ya kira sunan mutum ga duniya ya yi masa waka duniya ta ji shi sai a ce to wannan shi ne kamata a yi ba to shi yasa idan dukiya aka taskance ta ga waɗansu mutane masu hali suke wasa da ita balo kamar amsamin wanda ake kwallo to sai zama to wannan shi zai tunzura talakawa ya zama to kullun suna kokarin yadda za a yi a ga an karya waɗannan masu halin sannan kuma wannan shi yasa ƴan fashi su yi yawa a cikin al'umma su je su kashe mutum su yi zina da ƴaƴansa su yi zina da matansa gaba gare shi sannan su yanka su Na'am.
da abin da ya kama da haka fannat bat wato Allah subhanahu wataala ya san dalilin da yasa ya ce ayi wannan idan ba ayi ba lokacin zai zo wanda al'amura ba a san mata inda za a kama su ba Na'am.
Allah ya muna mu kima amin amin to kalima dai ta addaula ta zo a cikin alkur'ani ga kuma ayoyi da sauran qira'at da muka yi bayani a lokaci mun yi bayani kuma akan uh, bayanai masu yawa akan lugha mu- a darasi na biyu da ya gabata sai nuktan mu ta biyu dalilan da suka sa fir'auna ya kashe da dama daga cikin bani isra'ila waɗansu daga cikin malamai suna cewa dalilin da ya sa fir'auna ya kashe bani isra'ila da dama shine cewa akwai bokaye da suka auna mishi Na'am.
suka buga mishi ƙasa ko suka yi musu surkulle irin nasu da saddabaru sai suka gano cewa fir'aunan mulkinsa zai tafi ne a hannun wani daga cikin 'ya'yan bani isra'ila Na'am.
to wannan sai ya sa fir'auna ya ɗauki matakin kashe 'ya'yan bani isra'ila domin mi domin ka a haifi wannan yaro to wannan shi daga cikin abin da ya shahara wanda mutane suke faɗa amma idan muka dubi alƙur'ani sai mu ga wannan bayanin akwai bai da ƙarfi bai da ƙamshin ƙarfi kamar ƙamshin gaskiya kamar da ake cewa ƙamshin gaskiya dalili kuma na farko su bani isra'ila fir'auna yana ƙyamarsu saboda suna da waɗansu dalilai shi mai mulki da kake gani da mai da mai kuɗi da malami suna mu'amala da mutane masu yawa shi yasa suna gano al'amurra tun daga nisa saboda mi saboda sun yi mu'amala da wannan sun yi mu'amala da wannan sun yi mu- wannan yana ƙara musu wato wayewa Na'am.
kuma duk wani labari ana kawo musu suna iya tace wanda in dai suna da uh, tunani suna iya tace labari na gaskiya da wanda ba na gaskiya ba da abin da ya kama da haka Fir'auna ya gano cikin bani Isra'ila akwai aƙida mutane ne wanda suna da sifa guda biyu. Sifa ta farko malamai suke cewa mutane ne wanda ba su da yawa. An gane ko? Sannan na biyu mutane ne waɗanda kullum suka shigo cikin al'umma su ne kaɗan amma suke son su mamaye al'umma. Shi yasa in ka dibi tarihi Yahudawa lokacin da suka tafi a Turai, da ba a Turai suke rayuwa ba. Amma da suka je a Turai suka fara sauka a ƙasar Portugal, Porti- Portugal. Can suka zauna sai suka kawo nizam na riba. riba bankuna kai tsaye dukiyar kas- mutanen kasar portugal sai ta koma hannunsu sai aka gano sai aka kore su sai suka je kasar ah, ingila suka ɗora wannan nizam kai tsaye kuma dukiyar mutane ta kwara komawa a hannunsu saboda ribar da suke amfani da ita Na'am.
aka koro su sai suka ce kasar germany alman jamus sai suka zauna to nan ne suka shiga hannun hitler ko da aka jima ga su yan kaɗan amma dukiyar ƙasa tana hannunsu duk wani matsayi mai kyau suna ƙoƙarin sai sun kai gare shi sun riƙe sai zama to ƙasar ga hannunsu take kamar yadda yanzu suka yi ma ƙasar america makogaron ƙasar america yana hannunsu bankin america wa ke buga kuɗi su ne CNN babban kamfani na yada labarai hannunsu yake. Tsaro na ƙasar Amerika masu ƙera makaman nukiliya masu kula da eh, abin nan wurin tsaro na ƙasar Amerika Pentagon su ne. Kenan kaga yada labarai da saitin hankalin mutane yana hannunsu, dukiya tana hannunsu, tsaro yana hannunsu, to shikenan kuma ai ƙasa tana hannunsu, makogaro yana hannunsu.
Na'am.
Shi yasa duk tunzurar da ake yi na ana ƙoƙarin a ce a kwaso ƙasar Amerika a hannunsu abu ne mai wahala.
Mm.
wannan kuma abu ne wanda bukatar lokaci amma kuma abu ne wanda zai tabbata dan Allah bai yi alƙawarin za su tabbata ba akan banda Na'am.
duk lokacin da suka taru Allah ce zai watsar da su Na'am.
kuma Allah zai turo musu wanda zai azabtar da su wa qatta'nahum fil ardi umama mun rarraba su yayyanka su Allah ya bai bar su ka zama na wuri guda ba sannan kuma Allah ya ce wa iz ta'azzana rabbuka la yab'asanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al azab ila yawmil qiyamati har zuwa kiyama Allah zai turo wanda zai daddara musu azaba sai sun taru suna ganin sun yi karfi sun shirya fab sai Allah ya tashi da su to don haka fir'auna ya fahimci suna da wannan ɗabi'a shine zance mafi inganci shi ad dalilin da yasa kuma annabi yusuf ya yi rikon matsayi eh, abin nan eh, a cikin daula tasu a ƙasar misra kinan wannan yana sawa idan mutum ya zo wanda ba ɗan wuri ba ba ɗan gari ba ya samu wani matsayi to wannan matsayin zai tunzura mutane da hasada su rinka tunanin waɗannan mutane suna da hatsari gare su Na'am.
ina fatan ana fahimta ta to ala ayyati hal dai yankan da fir'auna ya mu bani isra'ila ba yanka guda bane dan a cikin suratu al-a'raf Allah yake ba mu labari mutane masu ba da shawara cikin gwamnatin fir'auna Allah ce wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadhraka wa alihatak qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun ko sanaqtulu abna'ahum kamar yadda imamu Nafi da imamu Abu Ja'far suka karanta da imamu Ibn Kathir in ban manta ba sanaqtulu abna'ahum zamu kashe ƴaƴansu ko kuma sanuqattilu abna'ahum zamu karkashi kenan kira'o'in musu karo da juna ba wannan tazo za a kashe wannan kuma za a yawan karkashewa za a maimaita to kaga ashe wato fir'auna ya yanke ƴaƴan bani isra'ila kafin a haifi annabi musa ɗai kenan na biyu bayan annabi musa ya zo da awa kuma kuma ya ci gaba da kashe su ina fata ana fahimta ta shi yasa suka ce alhamdulillah kathira yahdikum allah wa yuslih balakum yake cewa سنقتل أبناءكم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا كافين كزومنا أن توتد ممكن أنا ينكا أعيانسو أبين دي كنون كما فرعون ينا ينكا أعيان كافين ما هيوى النبي موسى دا التي إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين كاغا يذبح أبناءهم إلى ينكي أنسو سي الله يفعي cewa lokacin da yake yankan nan kafin haihuwa annabi Musa ne domin da aka same shi matar Fir'auna ta ce qurratu aini li walak la taqtulu kada ka kashe shi kenan ya nuna wanda lokaci yana kashewa ina fata ana fahimta ta saboda ka san abin yana buƙatar dalili kuma kwakwara duk da wannan abin to fir'auna yayi haka don saboda ya karkashe su saboda ya hana su su kai ga mulki wannan shi ne zance mafi inganci cewa fir'auna kanshi ba tare ma da bokayi ba ba jahilin mulki bane ya san yadda ake karya makiya shi a dalilin da yasa ya dauki wannan mataki amma abin da zamu ce kafin mu zo a ƙarshen bayanai shine cewa duk yadda za ka yi ka hana gaskiya ta kai in Allah ya yi ta kai sai ta kai da annabi Musa an haife shi Fir'auna ya rene shi kuma ƙarshe ya zama to sandiyar tafiyar mulkin sa sannan kuma dama Allah ya faɗa su bani Isra'ila wa numakkina lahum fil ard zamu tabbatar da su a bayan ƙasa kuma Allah ya faɗi wannan wa awrasna alqawmal ladina kanu yustad'afuna mashariq al ard wa magharibaha allati barakna fiha wa numakkina lahum fil ard wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun zamu nuna ma fir'auna wa hamana da hamana wa junudahuma da rundunan tasu minhum ma daga waɗannan al'umma minhum daga wannan al'umma ma kanu yahzabuna kaga Allah bai ce zawala mulkihim ba amma gushewa mulki suke guru sai Allah kawo shi ma al-ijmal domin ka ce zuwa ga tafsiri ma kanu yahzarun abinda suke tsoro dan ya ce yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi fama za ta'muruna suna tsoron mulkin ya tafi qalu aji'tana litalfitana amma wajadna alayhi aba'ana wa takuna lakum al-kibriya'u fil ard wa ma nahnu lakum bimu'minin kaji abinda suke tsoro mulkin su ya tafi girman su ya tafi darajar da su ta tafi to Allah ce ma kanu yahzarun abin nan da suka tsoro ne a cikin zukatan su sai Allah ya tabbatar da shi na'am to wannan a gurguje abin da zan iya cewa akan abin da ya shafi asbabul qatl tana yawa su zamanto suna da dama amma dai abin da ya bayyana gare mu kinan tana so shi na alqur'ani wallahu ta'ala a'lam nuktan mu ta gaba ita ce nukta ta uku sai daula ta annabi Sulaiman na'am yadda ake karatun daula afwan yadda ake karatun daula mun faɗi cewa akwai abubuwa da ake kallo sannan kuma akwai tsari guda biyar da ake shiga ciki don gano wannan daula na farko muka ce idan za a kalli abubuwa na farko za a kalli addini addini na biyu za a kalli a siyasa tsarin jagoranci da mulki sannan kuma bayan wannan za a kalli a tarbiyya tarbiyya ta al'umma at-ta'lim karantarwa da ilimi an gane ko da abin da ya kai kere-kere tunda da ilimi ake samun kere-kere da abin da ya kama da haka sannan kuma at-tarih tarihin wannan daula da kuma wanda suke cikin ta bayan wannan za a kalli al-geographiya a wani wuri ne daular ta zauna za a kalli geologiya ma'ana arzikin da ke cikin karkashin kasa wanda ke karkashin wannan daula sannan kuma za a kalli ko za a dubi wato abin nan alfada ilimin su game da sararin samaniya sannan kuma za a je a dubi al'ilam shine yada labarai sannan kuma za a kalli as-saqafa waye wasu sannan kuma za a kalli al-lugha yaren da suke amfani da shi sannan za a kalli al-iqtisad tattalin arziki sannan za a kalli al-ijtima al-hayatu al-ijtima'iyya wato zamantakewa sociology Na'am.
sannan kuma za a kalli alqada hukunci sannan za a kalli al'amn wato shine tsaro da zaman lafiya sannan za a kalli eh, as-sihha ko at-tibb wato shine ta- eh, likitanci ko kuma kiwon lafiya kamar yadda suke faɗa akwai nuktoci guda biyar su kodin da ake kallo nuktocin nan guda biyar shine na farko al-as'ila sitta Na'am.
tambayoyi guda shida wanda ake yi don haɗa maudu'i Na'am.
man wane ne an gane ko Na'am.
sannan ma sifofin abin da ake son a yi karatu ko mutum ko daula ko littafi ko abin da ya kama da haka Na'am.
sannan mata a wani lokaci ne kaifa ta yaya wannan daular ta eh, ginu in daular ce za a karatu kanta an gane ko Na'am.
sannan aina a wani wuri ne geographiya ta shigo Na'am.
limaza don mi wannan daular ta tsayu Na'am.
waɗanda su ne lokutoci guda shida waɗanda ake karatun maudu'i in an aza su za a iya cin nasara in dai an dage an nemi ilimin da gaske kuma an biɗi masadir da kuma maraja waɗanda za a bincike a kansu al-akhbarul mawthuqa ba wai kai ta surutu ba ko ka rubuta abin da ka ga dama sai malamai suke cewa bayan wannan cikin kowace daula in za a karatun mujtama akwai abu guda mataki guda biyar ko shida da ake bi su ne na farko bai hana a ƙara To.
na farko shugaba Na'am.
ar-ra'isu ko al-maliku Na'am.
na biyu waɗanda suke almala masu ƙarfin faɗa a ji waɗanda ke kusan sarki masu ba da shawara Na'am.
na uku za a kalli mawadata masu hali
Na'am.
na hudu za a kalli masu ilimi ilimin addini da kuma ilimi na duniya Na'am.
addinin su ko na musulunci ko na ba na musulunci ba Na'am.
na biyar za a kalli iyaye da tarbiyyar da suka ba 'ya'yansu na shidda za a kalli ƙabilu na bakwai za a kalli gama garin mutane saura Na'am.
na takwas za a kalli runduna da tsari da sojoji nasu Na'am.
duk daular da ake son karatu akan ta a duniya ko wadda ta tsufa ko wadda akwai yanzu ko wadda za ta zo gaba haka ne za a aza ka'idodi da za a karatu akan ta to yanzu sai mu zo zuwa ga daula ta annabi Sulaiman saboda kan lokaci shi muna hali ba mu shiga cikin daular Sulaiman ba muna nan muna ta abin nan Na'am.
daula ta annabi Sulaiman yanzu idan muka ɗauko bari mu ɗauki eh, abu na farko cikinta shine cewa tsari na mulki mu fara da waɗancan guda biyar To.
kafin mu je zuwa waɗancan Na'am.
tsari na mulki annabi Sulaiman Allah ya bashi annabta annabin Allah ne daga cikin annabawan Allah Na'am.
na biyu kuma ya Allah ya bashi sarauta da mulki kenan shi Allah ya haɗa mishi guda biyu gashi sarki gashi kuma mi gashi annabin Allah Na'am.
kenan Allah in ya ga dama yana in- wato haɗa ma bawansa abin da ya ga dama na ni'imomi kuma annabi Sulaiman ya yi mulkin da ba wani da sake irin mulki din nashi bayan shi dan ya roki Allah ya ce rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allahu innaka antal wahhab Allah kai gaba suwa to Allah ya karba ko bai karba Allah ce fasakharna lahu riha kenan wanda ya da an karba mishi kenan babu wanda zai mulki irin nasa na biyu za mu ɗauki wato nizamul mulk sai mu ɗauki shara'ihil mujtama mutane da ke cikin al'umma na farko daula ta annabi Sulaiman idan muka duba shi shugaba ne na gari masu bashi shawara mutane ne na gari Na'am.
akwai kuma masu aiki a ciki da ma'ilimta na Allah tare da shi tunda daula ta annabi Suleiman ta ma wuce mutane har ta kai ga aljannu mu yanzu da duk mulkin mutum sai dai ya tsaya ga mutane amma annabi Suleiman har aljannu shi na mulki Na'am.
shi na mulkin tsuntsaye da dabbobi ya musu magana kuma su saurare shi kina kaga mulkan layan bugili adamin ba'di ya tabbata Gaskiya.
masu ba da shawara a daul- a gwamnatinsa na gari ne don lokacin da annabi suleiman ya so a kawo gado aljani ya so ya kawo shi ifritu Mm.
sun kace sarkin aljannu mutane muka cewa ihritu Na'am.
yace ana atika bihi qabla an taquma min maqamik zan ka maka shi kafin ka tsaye daga matsayinka ko ka tashi ka zauna ko kuma a'a daga safiya zuwa lokacin tashin ka daga ma- masarautarka qala alladhi indahu ilmun min alkitab qala alladhi indahu ilmun min alkitab Na'am.
wanda yana da ilimin littafi qala ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfu ina ka maka shi kafin kibcin idonka ko kibtawa da bismillah kamar da ake cewa Na'am.
to kaga ashe akwai mutane na gari malamai na Allah tare da Annabi Sulaiman sannan kuma wannan ya nuna ilimin technology a yanzu da saurashi don yanzu gadon Balkisa yana wani yanki an yi addu'a kai tsaye gadon da kanshi ya zo Na'am.
mu ko yanzu transmitter da ake na message par whatsapp ko ko par menene media gaba daya ba wai yanzu ni din ba ni ne nake bayyana cikin TV ba hoto na ne yake bayyana na'am lokacin da za a tura ma sako a kasar America ko da abu sauti ne ake turawa ko ko a tura abin da suke kira liaison na'am amma ba a yi transmetrikin matiyar da kanta to shi zamanin annabi Sulaiman matiyar na ake transmetar da kanta Allahu akbar ina fata ana fahimta na'am to in muka dauki mawadata cikin alkur'ani bai kawo waɗansu mawadata ba waɗanda suke da eh, a cikin daula ta annabi eh, Sulaiman sannan kuma in muka dubi tsarin eh, eh, abin nan runduna runduna annabi Sulaiman tana da yawa domin Allah ya ce wa fashira li Sulaiman junuduhu min al-jinni wal insi wat tayri fahum yuzauna an tattaro mishi junuduhu min al-jinni kaga akwai daga cikin aljannu shida da runduna wal insi daga cikin mutane wa tayri kuma har da tayr tsuntsaye kaga runduna annabi Sulaiman babu irin ta ina fata ana fahimta ta to bayan wannan ko da wani sarki ko wani shugaba yana da dawakai yana da kaza a a bai musu magana kada ya ce a ai shi ba shi da dawakai da wani abu a shi annabi Sulaiman yana ba su umarni suna fahimta shi amma kai sai dai kai amfani da su don ka kalla ka ji daɗi ko abin da ya kama da haka saboda ka san akwai mai son sai ya ya kawo wasu zance na'am ala ayyati hal annabi Sulaiman yana da runduna daban-daban daban-daban daban-daban idan muka zo kuma tsari na tarbiyya tsarin tarbiyya na daular ta annabi Sulaiman mai kyau ne don akan tauhidi aka gina daular shi yasa zaka ga mutane idan shugaba yana da aka akida ta gari zai yi tasiri zuwa gare su daular shi tana tafiya ne akan tauhidi idan muka dibi eh, eh, tsari na abin nan mun- mun dibi masu ba da shawara mun ɗebo eh, abin nan mawadata mun ɗebo runduna to sai gama garin mutane gama garin mutane kuma mafi yawancin su na gari ne domin bi domin suna biyayya ne ga mulki kamar yadda muka faɗa Na'am.
yanzu sai mu koma zuwa ga waɗancan ababe guda eh, da ake auna daula da su na ilmummuka da ci gaba na farko sai mu ɗauko addini addinin daula annabi suleiman shine tauhidi shine tauhidi ta Allah subhanahu wataala da da'awa kuma zuwa ga tauhidi shi yasa ya kira Balqis kamar da suka ce sunanta Balqis amma nasi bai tabbatar da wannan bani ban san nasi bai tabbatar da shi ba shi na daga cikin akhbar na bani Isra'ila wanda ba za mu iya tabbatar da su mu ce ƙarya ne ko gaskiya ne tunda ba mu samu nasin da ya ƙaryata ba ko ya gaskata Na'am.
sai dai mu bar su sun ce Balqis na'am
eh, daula ta tauhidi ce shi yasa shi kanshi Annabi Sulaiman yana kira ni akan tauhidi na'am na biyu tsarin siyasa na adalci ne domin annabawan Allah ba azzalumai bane na'am ina fata ana fahimta ta suna adalci a tsakankanin al'ummomin su to sannan kuma bayan nizam na siyasa sai mu ɗauko nizam na at tarbiya tarbiya duk lokacin da ya zama to tarbiya akan tauhidi za a gina ta za a samu tarbiya mai kyau at-ta'lim karantarwa annabi Sulaiman zai karantar da al'umma ne akan mi akan tauhidi da addinin musulunci don annabin Allah ne na'am kuma su ko annabawa suna jagoranci ne akan adalci hadisi na Abu Hurairah yana cikin sahihul Na'am.
Bukhari da Muslim kanat banu Isra'ila tasusuhumul anbiya Na'am.
kenan annabawa ne suke jagoranta su kenan annabi Sulaiman zai jagoranci ne akan adalci Na'am.
zai karanci zai kuma zai bayar da izini ne a karantar da abin da yake ingantacce ba shirme ba ko ragaita ko tambada ina fata an fahimci na'am to sai a tarih wani lokaci ne an kai wannan daula qur'ani bai wuce shekarun da an kai ta ba amma suna kaddara su ce shekara kaza kafin yesu almasihu annabi isa haka suke faɗa da cikin tarihi an gane ko amma dai alqur'ani bai hudu wace shekara bane algeographiya a ina wannan daula ta kasance masu tarihi suna ba da cewa wannan daula ta girku ne a tsakankanin wato eh, ƙasa ƙasa- ƙasar sham da yaman a wannan yanki na Filistin tun da wancan yanki an ce da Filistin duk wannan yanki zai shigo a ciki a wannan wuri suke cewa har suna ganin cewa eh, eh, abin nan ita Balkis ta zama ne ko a kasar Yaman ko ko ta tsaya ne a kasar Ethiopia ta yanzu da ake kira Habasha a can ne ta yi mulki daulolinta da suka biyo baya bayan mutuwarta eh, ana ganin ɗanta eh, ko cikin jikokinta da suka ci gaba da mulki har har mulki ya kai ga Haile- Haile Selassie shugaban kasar Ethiopia wanda ya mutu na karshe wanda daga gare shi ne aka juyi mulki wannan daula karshen ta ya kai matan matari abin da suke bayarwa kenan Haile Selassie ya mutu akan kafirci don karshen ma wasu masu rigi ma shi suke bauta ma suna ganin ka shi abin bauta ne suna kiran shi Hayaman wannan kafirci ne ka ɗauki mutum shine a ubangijinka wallahu ta'ala a'lam okay anan mun samu zancen tarihi da geografiya inda daular ta kasance yanzu sai mu zo zuwa ga al'ila ya ake i- isar da sako annabi suleiman saboda yana da hanyoyin isar da sako daban-daban tun da runduna daban-daban gare shi to yana isar da sako ta hanyoyi daban-daban na farko yana tura mutane kaga ya tura tawaga zuwa ga balkis ko ba haka ba Balkis ta turo tawaga afon zuwa gare shi Zuwa gare shi.
kaga shi kuma annabi Suleiman ya tura mata gudu gudu Na'am.
kina yana tura eh, mutane kuma yana iya tura tsuntsu Na'am.
sannan kuma yana iya tura aljannai su kai sako saboda daula ce wanda Allah ya bashi mai faɗi mai karfi na'am in muka ɗauki sakafa wayewa a wannan lokacin akwai wayewa don ana akan tauhidi dama gane akwai Allah da bauta ma Allah akan tauhidi shine wayewa ƙauyanci shine saba ma Allah da wato nutsewa cikin sabon Allah subhanahu wataala Shi- Sabani- sabani yanzu sabanin yanzu domin mi domin yanzu ana ganin wayewa shine ka watsar da addini kai fata fata ma ka nuna ba- alqur'ani ba komi bane hadisi ba komi bane eh, addini ba komi bane eh, ilimin musulunci ba komi bane eh, duk abin da ke da alaka da addini ba komi bane to wannan shine wai ci gaba a wajen wadansu mutane shi yasa sha'iri wani daga cikin shu'ara yake cewa idza kana نبذ الدين يعني تقدما فيا نفس موتي قبل أن تتقدمي إذا كان نبذ الدين يعني تقدما إن دي واقد الدين شيني تيغبا فيا نفس يا كي رايواتا موتي كي موتو قبل أن تتقدمي كافين كي سامو تيغبا tun da inda wannan cigaba ne cigaba mai rijiya ne bai amfani shi bai da wani amfani gaskiya
an gane ko Na'am.
to wannan abin da ya shafi eh, karantarwa da tarihi to sai ilimin karkashin kasa annabi suleiman yana da ilimin karkashin kasa ma'ana yana da hanyoyin da ake masa bincike domin mi domin da bincike cikin ruwa shi ba ma mutane yake turawa ba aljannu ne Allah ya ce wa mina shayatini man yahusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dhalik wa kunna lahum hafizin wa min ash-shayatin daga cikin dannu aljannu man yahusuna lahu akwai wanda ke turawa su je su yi ghaus shine shiga cikin ruwa nutsewa a cikin ruwa duna shi yasa ake kiran jirage yanzu masu shigewa cikin ruwa ta cikin kasa ba a ganin su al-ghawasat wanda ana ganin itilar cikin su ne ya biya gudu ya tsere an karsa inda yi an gane ko ya husu na dai ma'ana suna shiga cikin karkashin ruwa wa ya'mal wa- wa- man ya husu na lahu don shi annabi Suleiman saboda da umarnin shi an kai wa ya'maluna amalan duna zalik suna aiki sabanin wannan wanda ba wannan ba kenan suna da ayyuka da dama daga ciki akwai gine-gine washayatin kullu banna'in wa ghawwas kenan kaga gine-gine daga cikin min duna duna zalika na'am ina fata an fahimci ni da kuma wasu abubuwa waɗanda annabi Suleiman yake sa su annabi Suleiman kenan in muka dubi eh, ta fannin tsarin gine-gine da kuma sanin yadda ake kawo al'amura na duniya Allah subhanahu wata'ala ya bashi idan muka je bayan abin da ya shafi eh, binciken ƙasa sai kuma mu tafi zuwa ga abin da ya shafi sararin samaniya sararin samaniya duk abin da ke da alaka da iska taurari abin da ya kama da haka Na'am.
annabi Suleiman Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe shi kuma ya bashi wata baiwa za mu kawo duka wannan kisoshin a gurguji shine cewa na farko za mu ɗauki ilimin sararin samaniya Allah ya bashi sanin cewa taurari ba Allah bane kafin cin domin duk zuwan da ake cewa an je sama da kaza da kaza su waɗanda suna ganin musu ba yarda da Allah ba kenan zuwan su sararin samariya suke zuwa sararin samariya duk da yake mun yi bayani cewa sun ce sun zo cikin wata malamai sun yi sabani kan haka kuma zance wanda dai an kafi rinjaye suwa shine cewa ba su je cikin wata ba tunda wata yana cikin sama kuma bai yiwa su je can wa hafizna min kulli shaytanir rajim iyaka dai sun je sun yi wani abu mai haske sun kai mutane sun ce to nan ne wata ina fata ana fahimta ta to amma anan annabi Sulaiman Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratu Sad bari mu dauko kissa gaba daya wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab Na'am.
إذ عرض عليه بالأشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جس- جسدا ثم أناب قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب Allah subhanahu wataala ya ce wahabna li Dawud Sulaiman mun ba Dawuda Sulaiman ashe ba da ɗa kyauta ne daga Allah subhanahu wataala na'am kuma ya gadi shi annabi Sulaiman ya gadi annabi Dawuda na wa warisa Sulaiman Dawuda Sulaiman ya gadi Dawuda ba ana nan ya gadi dukiya ba da hadisin da yake cewa annabawa ba a gadon su Eh, shi a suka suka cewa to an ce wa warisa Sulaiman Dawuda kina hadisin ƙarya ne ko ku sayyidina Abubakar ne ɗayo riwaya kaji don ƙarya alhali ku ba sayyidina Abubakar ɗayo riwaya wannan hadisi ba kuma abinda an ka ce ya gada ya gade wato annabta da kuma mulki Allah ya gada ma ya bashi amma ba ya gadi dukiya ba Allah.
domin da zakariya ce ya risu ni wai risu min ali yaqub min ali yaqub dukiya ali yaqub zai gado annabawa ba su dukiya ba wani abu ne wanda annabawa su tsaya su- suna cice kuci akan ta ba almuhim ni'mal abdu ma dalla da bawa malaman nahwu sun kace sai an kaddara huwa al makhsus kenan bil madhi in kuma azzamu da sai an zo an hidda makhsus bil dhambi ni'mal abdu huwa innahu awwab yana komawa zuwa ga Allah shi Sulaiman kin koko shi Dawuda na'am duka masu komawa ne zuwa ga Allah babu daga cikin su wanda bai koma zuwa ga Allah sai Allah subhanahu wata'ala ce to iz urida alaihi bil ashiyyi safinatul jiyad iz urida alaihi bil ashiyyi safinatul jiyad shi Sulaiman urida alaihi an gitto mishi bil ashiyyi da marece as-safinatul jiyad as-safinatu wato dawakai daga safina yasfinu min babi jalasa yajlisu ko daraba yadribu fa'ala yaf'ilu dawakai akwai maganganu da dama waɗansu suka ce su ne masu yin tsaye akan kafafunsu guda hudu waɗansu suka ce su ne masu yin tsaye akan kafafu guda uku waɗansu suka alimuhimmu dai akwai maganganu da dama na malamai na'am ko wasu suka ce suna tafi masu tafiya suna takama suna daga kafafu ko kuma sun tsaye kawa kan kawa hudu ala ayyati haddi maganganu ne da malamai kadiba cikin ad-durrul masul fi urubi kitab al-maknun na as-samin al-halabi ya kama ganganun malamai da wa kai dai ake nufi al-jiyad ko masu kyau ko masu karfi ko masu daraja kalima ne ta al-jiyad ko ingarman doki kamar da malamai suke faɗa ko kuma gashi nan dai maganganu da dama shi ma kadiba cikin ad-durrul masul ya kawo su ana gitto da su kamar yadda ake yin defile فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب na'am آه، إني أحببت حب الخير ni na fi son alkhairi an zikri rabbi an gane ko ma'ana suna wucewa suna wucewa hatta tawarat bil hijab har suka waɗannan dawakan suka ɓuyi an gane ko anan magana biyu ce hatta tawarat waɗansu malaman tafsiri suka ce abinda ake nuhi rana har sai da ta faɗi ana na ana defile bai gane Mm.
wasu suka ce a hatta tawarat har waɗannan dawakai sun ka babin ga shige a wurinsu Na'am.
wajen istib- istibilu shine tar babin ga turki sunan shi da larabci Na'am.
istibilu mai koyon larabci na'am ma'ana dai lokacin sallah ya Suleiman bai sallah ba ta shagalar da shi ko rana ta waɗi ko mun ce da wakai amma da yawan da cikin malamai sun rinja yadda ba da wakai ake nufi ba duk da yake su as-safiyatu mu'annas ne anti hatta tawarat amma waɗansu malamai sai a hatta tawarat ma'alu akwai mahdufun ma'lumun min siyaqi ita ce rana hatta kenan tawarat shams domin mi domin akwai dalilai suka ce bil ashiyi an ka ce kaga marinci sannan tawarat ash-shamsu muannas ne majazi idza ash-shamsu kuwirat haka Allah subhanahu wataala ya faɗa kidan har lokacin da tawarat bil hijab ita rana ta ɓuyi waɗansu suka ce a'a ma ai dan can ma can cikin suratul qissa ta annabi Dawud an ce yusabbihna bil ashi wal ishraq shine hatta tawarat amma wannan ba'id ne jiddan inji malamai to da an kai wannan sai Sulaiman ya ce a na fifitar da hubbal khairi son dukiya domin dukiya tana da ko alkhair wa innahu li hubbil khairi la shadid hatta tawarat wato inni ahbatu hubbal khairi an dhikri rabbi na fifitar da son dukiya da abin duniya an zikri rabbi daga ambaton ubangiji na bare ambaton ubangiji na to rudduha alayya sai ce ku dawo min da su fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq ya rinka shafa bisuqi akan as-suq ana nufin wato abin nan eh, muna iya cewa guwayya an gane ko wal a'naq da ku wuya malamai suke cewa nan ma'ana yasa duk aka sa takobi aka sa da wannan dawakai
Mm.
wani da ya cewa fannaci a'a yayi hushi ne saboda Allah yayi hushi ne saboda Allah dan kaka ce ya kashe dawakai ina fata an fahimce ni ko ko yayi umurni an yi ba dole ba shi shi kadai yayi ko ya karba yayi tare da su ko ya zama tuju wani da ya cewa to ai wannan bannaci a'a yayi hushi ne don Allah bai san ma cikin halin da yake ciki ba saboda irin uh, shagalantar da shi da ta yi na'am in kuma baka yarda da wannan ba ko da dan qur'ani yuna na bari mu kawo nasi na alqur'ani mu bada wata kissa da tana da misali da ita annabi Musa ya jefar da allunan at-taura amma Allah bai zarge shi ba dan Allah ce wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi Na'am.
da jefar da littafin Allah da kashe dabba wanne ne yafi nauyi
J'ai fait de l'état.
sau da littafin Allah amma saboda ya yi hushi don Allah kuma Allah bai kama shi ba sai Allah ce walan ma sakata an Musa al-ghadab akhadha al-alwa lokacin da hushi malaman balaga suke cewa na an yi kinaya sun dai kawo dalilin da dama domin al-ghadab an ce sakata yayi shiru kamar an sifanta a, wato hushi ne da dan adam mai taratsi ba kamar da abin da kake yi sai daga baya ka gane inda kake Na'am.
an gane ko to kaga wannan ba sai an yi abin da ba kuma annabi Sulaiman annabin Allah ne to wannan a gurguje hatta tawar ya sussuke su sai Allah ce to fasakharna lahu riha alfa'u ne wadansu malamai sun dauke ta alfa'u sababiyya an gane ko Na'am.
ma'ana saboda dalilin da wannan da ya sai Allah ya bashi arriha Allah.
iska tajri wadda take tafiya bi amrihi da al'amarinsa ruha'an sannu sannu ana akwai maganganu na malamai don an ce ruha'an tana tafiya sannu sannu a cikin suratul anbiya sai Allah ce wali sulaiman riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ard allati barakna fiha wali sulaiman rih an kawo kisa shi ne tare da baban shi annabi dawud an ka ce wa allamnahu san'ata labusin lakum don suka yi sabani kan wata mas'ala da dalilan sabani wanda zamu zo akan shi insha Allah ta'ala in Allah ya bamu ikon bayanai almuhimmu dai wa allamnahu san'ata labusin lakum shi annabi Sulaiman an san da shi san'ata labus yadda ake yin allabus abin sawa sulken yaki nan ba ko ne irin saka ta yaki a ga abin da sutura ake nufi ba an gane ko li tuhsinakum min ba'sikum ko li yuhsinakum min ba'sikum ko li nuhsinakum min ba'sikum kira'o ini guda uku ko mu ce aujuh ne guda uku anan nan in muka duba wato wa allamnahu san'ata labusin lakum li tuhsinakum min ba'sikum imamu hafs ya karanta li tuhsinakum min ba'sikum imamu abu ja'far ya karanta li tuhsinakum min ba'sikum sannan imamu ibnu amir ya karanta li tuhsinakum min ba'sikum to li tuhsinakum bamiri shina komawa zuwa ga ko as-san'a don an ce as-san'a li tuhsinakum min ba'sikum ko kuma allabusu domin allabusu shine abin da ake sakawa an gane ko sutura kenan ko kuma addir'u domin da allabusu da addir'u duka mu'annas ne a cikin yar larabci lituhsinakum to in muka koma zuwa ga qira'a kuma linuhsinakum min ba'sikum domin an ce lituhsinakum an gane ko abin nan linuhsinakum qira'a ta imamu shu'ba wanda ɗaya ne daga cikin ruwatu na asim da kuma imamu ruwais wanda ɗaya daga cikin abin nan abin nan na Yaqub wa Yaqub qul anhu ruwaihun ruwaisun wa rauhuhum wa ishaq ma idris an khalafin tala kamar yadda imam ibnu juzayy ya faɗa cikin durrul mudi'a kenan nan linuhsinakum dan mu ba ku kariya sai da bishin maza allamnahu mun sanar da ku linuhsinakum dan mu ba ku kariya sannan kuma akwai liyuhsinakum min ba'sikum sauran qur'a aka suka karanta in ka dauki qur'ani da aka rubuta da warshi zaga liyuhsinakum liyuhsinakum damiri shi na iya komawa zuwa ga wato wato abin nan Allah subhanahu wa ta'ala allamnahu mun sanar da ku li yuhsinakum dan shi Allah ya baku kariya kina an yi iltifati a cikin yaren larabci ko li yuhsinakum shi annabi Dawuda ya baku kariya an gane ko ko kuma li yuhsinakum shi addir'u din da allabus kin dama muannas ne majazi li yuhsinakum dan ya baku kariya duka to amma an ce Allah zai bada kariya an ce annabi Dawuda zai bada kariya kuma an ce riga za ta bada kariya kaga wani zai ganin a to ai akwai matsala a wannan wuri babu wata matsala hakikatan Allah shi yake bada kariya dan shi ya bada ilimin kuma in ba da izinin shi ba in bai kaddara wannan karfin zai bada kariya ba da abin ba zai bada kariya ba sannan kuma shi annabi Dawud zai bada kariya saboda Allah ya sanya shi matsayin sababi an gane ko sababi na yin wannan din sannan kuma shi ko sulkin zai bada kariya a je wajen yaki saboda an yi shi an buga ba zai kai ba da izinin Allah kuma yake bada kariya to ni ne matsala babu matsala fa hal antum shakirun sai Allah ce wali Sulaiman ar-riha mun ba annabi Sulaiman ar-riha ko ar-riyah Abu Ja'far ya karanta ar-riyah in mun ce arriha iska arriyah iska to al ta cikin arriyah jinsi ake nufi kenan jinsin iskoki an gane ba kuma aljadu ba in mun ce iskoki iska ne wanda yake tafiya wato wali sulaiman arriha mun ba annabi sulaiman arrih iska ko iskoki daban-daban ba aljanu ba sai Allah ce asifatan wanda mai kamar guguwa to ta an ce ruha'an tana tafiya sannu sannu dama nan ne karatun mai nan kuma asifatan daga asafa ya asifu min babu daraba yadribu mai tafiya kamar guguwa to ya zamu yi da wannan shi kuma kaga akwai matsala sai malamai suka ce asifatan lokacin da za ta dauka annabi Sulaiman za ta girgiza kamar guguwa ta yi kamar in girgiza ta shi zaka ji ya wata mugunyar kara amma tajiri bi amrihi ruha'an tana tafiya sannu sannu lokacin da ta dauke shi shikenan sai ta tafi ruha'an kamar yadda jirgin sama in bai tashi zai yi kururuwa in kuma kai can sama shi ba ta yi alahiyar shine awjuhul jam'i bainal ayat to dan haka Allah subhanahu wataala ya bashi ilimin iska kenan jirgi ba wani abu ne wanda yau ne aka fara Allah yayi abin da ba ya fi jirgi ya bada shiga bayan Allah na gari to fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruhan haythu asab wash-shayatin kull banna'in wa ghawwas wa akharin muqarranin fil asfar ba sai mun fassara ayoyin bashi dan wadanda saura suna mishi gini mun faɗa wasu kuma suna abin ga kuma wadansu an daure su Allah ya bashi ikon da zai iya daure su musu azaba sannan kuma amma bular da aka cewa wanda Allah ya bashi wanda in ya bugi aljanni ke kama da wuta alqur'ani bai faɗi ta ba sunna bata faɗi ta ba to an ce akwai bular gare shi wanda in ya bugi aljanni ya kama da wuta kissu shine wallahu wallahu a'lam bi sihhatiha to sai Allah subhanahu wataala yake ba mu labari wa laqad fatanna sulaiman mun jarrabi annabi sulaiman babu wanda yace ce Allah ba zai jarrabe shi ba wa alqaina ala kursiyihi jasadan thumma ana mun jefar da jasadan jiki ala kusihi akan kujerarsa sun ma'ana sannan ya dawo nan waɗansu malamai suka ce jaraba da an kai annabi Suleiman shine zoben da yake mulki da shi shi aka sace da aka sace sai annabi Suleiman ya koma bai da mulki ya koma karkashin wani aljani an gane ko sai can da annabi Suleiman Allah ya bashi iko ko wata mata ce ya aura ta ɗauki zoben ta batar da shi ko kaka almuhimmin mulki ya kubce mishi bai da ta cewa har sai da annabi Suleiman wata rana an ka masa kifi ko wani daga cikin masu kamun kifi ko yaro sa mai kamun kifi ya ka mishi ya yana ci sai ya ga wannan zoben ya mayar da shi sannan mulkin sai ya dawo mishi wannan kisa ba ta da inganci abinda adda inganci shine cewa annabi Suleiman jarabawar da Allah ya mishi malamai suke cewa hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahih muslim da sunan tirmidhi da kuma sunan na imamun nisa'i wata annabi Suleiman wata rana yace la atufan nan lailata zan yi tawafi a wannan dare ala mi'ati imra'atin aw tis'a tis'ina imra'a zai kewaya a wajen mace 100 ko 99 a wata riwaya ma da ta zo sai ta zo 70 a cikin sunan tirmidhi a wata riwaya ta zo 90 mace 90 a cikin wato sahih muslim da sauran littattafai to anan tawafin da yace zai yi ba wai kawai irin wanga tawafi da ake baka aba ba ma'ana zai je ya taki kowace daga cikin su shine abin da yayi alkawari na fata an fahimci to akwai kuma kissar da Imam Suyuti ya kawo ta cikin Jalalaini na cewa faqad ataina ala Ibrahim alkitaba wal hukmata wa atainahum mulkan azima mun ba ala Ibrahim wa atainahum mulkan azima mun ba su mulki mai girma annabi Dawud an bashi mace dubu babu wani nasi da tabbatar da annabi Dawud da mace dubu ina fata an fahimci suna ita tsakanin mata da kuyan guda abin da ya kama da haka almuhimmu dai bai da mata dubu amma nan mace ɗari da ya ce zai zo ko saba'in ko tis'in da tara ko tis'in shi wannan nassi ne na hadisi ya zo ingantacce ne to kuma shin matansa ne koko akwai kuyangu daga ciki wannan kuma wani abu ne amma kuma su mata ba a sifanta su cikin mulki sai dai a sifanta su cikin samun sai yana daga cikin alamun karfin mulki ina fata ana fahimta ta almuhimmu da annabi sulaiman ya wannan magana sai akwai sahibu abokinsa ko wanda ke tare da shi sai ce da shi kul insha Allah kace insha Allah sai annabi Sulaiman bai ce insha Allah ba Allah bai so ya ce ba ba wai dan saboda shi bai ganin kima Allah bane ina fata an fice ba kuma irin muna ba daga cewa insha Allah dama zamanin mu yanzu da mutum ya ce ma insha Allah ka san kayyata da tuce kuwa mu yanzu musulmi sun dauki insha Allah matsayin harka ta ta takhallus daga mutane ai insha Allah ne ce shi ko insha Allah dubu bai cika gogura ba in ka boye mu mutane kana ai boye mu Allah subhanallah ka gitta sunan Allah dan saboda kai ƙarya almuhimmu shi kenan annabi Suleiman ya aikata abin da yake cewa shi yasa kake ganin Yahudawa da suke suka manzo sallallahu alaihi wasallam ya auri mata da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka auren da ya mafi yawancin shi dan saboda ci gaban addini ne ya aura daga cikin wannan kabila ya aura daga cikin wannan kabila kaga akwai Mariya al-Qibtiyya boye su uku yan gassa wadda tana daga cikin al-Qibt al-Qibt bakakin mutane ne akwai kuma Safiya an gane ko wato ita abin nan tana daga cikin Yahudawa kenan manzo sallallahu alaihi ya ko aure saboda ci gaban musulunci kuma ya aure kabilolin larabawa saboda mutane idan kai ya aure gare su indai mutane ne na gari yan bai ba su iya cewa su yaƙe ka ko su kashe ka ko su shirya masharri domin wanda ke tare da ɗanka kamar ɗanka ce ina fata an fahimci shi yasa Abu Sufyan ma da aka aure yarsa an gane ko ummu habiba gashi yana kafiri amma da an ka ce manzo sallallahu alaihi yake son yarsa sai ce a'a wato la yi kuda wa an fuhu mutum ne wanda ba a iya tunkuɗa hancinsa kuma yadda aka aure yarsa ina fata ana fahimta ta saboda duk da adawar ya san kuma ba wai ba wai mutumin banza da ba zarumi na yake kara ba da shi to shi yasa kake ganin sukan da suke ba manzo Allah sallallahu ya aure mace tara ko sha ɗaya waɗanda ya bar tara biyu sun mutu kafin shi da wasu ruwayoyi da suke cewa dai ko sha uku ma waɗanda su ruwayoyi da suke cewa sha uku da yake zance mafi inganci sha ɗaya to na annabi sulaiman an ce na da matar tara ko ko 100 ko 70 ma in muka dauki riwaya ta mafi karshe to ina zargin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa Allah ce walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya mun sanya manzanni gabaninka kuma mun ba su azwajan mata wa dhurriyya da dhurriyya ni Allah abin zargi ba abin zargi bane to dan haka wannan jasadakin falam tahmil minhunna babu da ta aihu daga cikin su babu da ta dauki ciki illa imra'a sai guda daga cikinsu imra'atun wahida sai aka ce to wannan matakin abin da ya zo wato shi cewa wato kowace daga cikinsu ma babban burin shi na cewa zai take waɗannan mata wato kulluhun na ta'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah kowace za ta zo da faris zarubi wanda zai yin jihadi an gane ko a cikin riwaya ta Imam Nasa'i bi rajulin yadribu fi sayfi namiji wanda ke bugu da takobi yaki kenan bi gulamin kuma a cikin riwaya ta Imam Tirmidhi kenan za su zo da namiji to kowace bata zo da shi ba illa bi shaqqir rajuli a riwaya ta Imam Bukhari sai ta bata ko da Imam Muslim sai ta zo da rabin mutum ko ko saqi'an ahadu shaqqaihi a riwaya ta Imam Bukhari da Muslim ya zo da rabin jiki wato ma'ana ba cikakken mutum ba amma kuma bi nisfil waladi a cikin riwaya ta Imam Nisa'i an gane ko bi nisfi gulam a cikin riwaya ta Imam Tirmidhi sai ta zo da rabin mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsu Muhammadun bi yadihi na rantsi da wanda rayuwa annabi Muhammad take a hannunsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaihi afdal salatu wasallam law qala insha Allah la jahadu fi sabilillahi fursanan ajma'u da ya ce insha Allah da sai an samu ƴaƴan kuma sai sun yi jihadi wata riwaya ta Imam al-Bukhari law qala la jahadu fi sabilillah da ya faɗa da sun yi jihadi a cikin hanyar Allah to idan muka duba a nan kenan wannan kissa ta cewa an jarabi annabi Sulaiman mulkin shi ya kubce mishi ba gaskiya bane bayan an haifi wannan waɗansu suka ce a'a sai bayan mutuwa annabi Sulaiman ne sannan wa alqaina ala kursiyihi jasadan an ka jefa akan kursiyihi amma zaki mafi inganci a'a wato rashin lafiya ne ya samu warkewa domin mi domin Allah ce summa ana jefar da wannan abin da aka yi Sulaiman yana da raina sun ma'ana sannan ya dawo domin da ya mutu na ba za a ce sun ma'ana ba sannan ya dawo zuwa ga Allah subhanahu wataala ina fata an fahimci waɗannan bayanan to kenan wannan nizam na daula ta Annabi Sulaiman abin da ya shafi jarabawar da Allah ya yi mishi da kuma irin iskan da Allah subhanahu wataala ya hore mishi yanzu sai mu je zuwa ga mun yi zancen i'lam mun yi zancen saqafa sai lugha wacce lugha yake amfani da ita yana daga cikin annabawa na bani Isra'ila sai al-iqtisad tattalin arziki annabi Sulaiman da karfin tattalin arziki dan lokacin da aka kame shi dukiya ta Balqis akan ya karbe ta kada ya yaƙe su ya bar su akan kafirci sai ce atumiduna ni bimal fama atani Allahu khairum mimma atakum abinda Allah ya bani yafi wanda Allah ya baku kenan dan haka ni bani bukatar dukiya ko abinda ke bukata musulunci shi yasa duk malami na Allah duk abin da zaka bashi duniya ba zai yadda ba sai ka bi addinin musulunci kuma sai ka bi dokokin addinin musulunci amma a baka kudin addu'a kai ta amsa da na zakka kana ganin Allah ka shuru wallahi kana gane kuren kan ka ji tsoron Allah ko in ce mu ji tsoron Allah to dan haka tattalin arziki sai al-istima zamantakewa lokacin da suke amfani da ita annabi Sulaiman daga cikin bani Isra'il kenan da haka shi daga cikin zuriyar Dawuda kenan shi daga cikin bani Isra'il kenan yaren suna Yahudanci ne to idan muka ɗauki lugha muka ɗauki iktisad ijtima zamantakewa zamantakewa yan akan tauhidi ne za a yi zamantakewa mai kyau dama shi ne abin da musulunci ya tabbatar kuma ko da gwamnati tana da karfi ta tauhidi ko da waɗansu mutane akwai bijirarru ba annabi sulaiman ba mutane ba har aljannu Allah ya faɗi cewa Allah ya bashi ikon tsaron su kenan kaga balle dan adam ina fata an fahimta to yanzu sai mu zo zuwa ga eh nukta ta kafin ta karshe don naga lokacin ya fara musu umurki nan naga alamun wanga mudu'i dole dai karshen ta da sai ya zanna hudu sai an samu na hudu ko aishin fida da wani mudu'i amma dai dole dai ya kamata a ce kina an maida shi mudu'i na hudu sai alqada hukunci annabi sulaiman yana hukunci ne da abin da Allah ya sabkar yana daga cikin manzanni da annaba annaba suna hukunci ne da abin da Allah ya sabkar Allah yace kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyin mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fihi ina fata an fahimci kaga nan li yahkuma ko li yuhkama dan ayi hukunci a wata qira'a ina ganin qira'a ce ta Abu Ja'far li yahkuma kuma dan yayi hukunci shi Allah subhanahu wataala ko shi annabin ko shi littafin littafin za a yi hukunci ne da shi ne sai zama to kamar shi ne hukunci dan mu gane alaka tsakanin qira'a take dan haka annabi Sulaiman yana hukunci ne da tauhidi shi yasa ma Balqis ya kira ta zuwa ga tauhidi bai kafa komai gare ta ba an gane ko hukunci hukunci na gaskiya ake gabatarwa shi yasa ma da Allah ba da labarin hukuncin da suka yi da shi da mahaifinsa sai Allah ya zabi hukuncin Annabi Sulaiman wa Dawud wa Sulaimana id yahkumani fil harf id nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim shahidin fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin almuhimmu an faɗi hukuncin da suka yi na id nafashat fihi ghanamul qawm akwai maganganu da dama na malamai kadiba cikin ad-durrul mansur fi tafsir tafsir bil ma'thur na Imam Suyuti taba ta darul hijra akan littattafan da sunka wato asarkin da sunka inganta na cewa masu noma ne suka yi sabani abinda nasu suka yi banna a cikin dare an gane ko dabbobi suka yi banna a cikin dare wanda kuma in banna ce cikin dare kenan kai mai dabbobi kai kai yi banna amma inda rana ne mai kaya kamata ba kayan shi kariya shi annabi annabi Dawud ya hukunci annabi Sulaiman ya saba ma wannan hukuncin wanda har yake cewa yanzu shi abin da ya kamata su waɗanda masu dabbobi su ba wancan mai noma ya je ya amfani da dabbobin su shekara guda in shekara ta dawo su yi noma mai- abincin su kai mishi daidai inda ya kai sai kowa ya karbi nashi to shi yasa Allah ya tafi hamla ha Suleiman sannan akwai ruwa da suke kawo su yayi hukunci tsakanin mata guda biyu wanda waɗannan asar su da bukatar sai an tace su mutum sai ya duba almuhimmu dai hukunci na Annabi Suleiman Allah ya karba ga su duk annabawa ne kai daga cewa ba a samun sabani annabawan Allah ne kuma kowanne daga cikin su ana masa wahayi kuma annabi Suleiman shine da kuma annabi Dawud shine uba sannan kuma shine shugaba shine jagora kuma da ɗansa ya saba mishi ba da dalilai kuma ya yarda da dalilan shi Allah.
mu ko yanzu wani mutum shi na son shi koma Allah da yawan mutane sun zan alloli duk in ka saba musu to kamar ka saba ma Allah ne ina fata an fahimci Na'am.
abubuwa ne waɗanda cikin fiqhul ikhtilaf da muka yi karatu a fiqhul khilaf a cikin eh, ORTN mun yi bayani kan fiqhul khilaf bayani mai ah, abu- ma- mas'ala kan wannan mas'ala wanda iya- lokaci ne mai yawa Na'am.
eh, wanda duk insha Allah ta'ala ya koma can zai saurari wannan bayanin ko kuma wanda ya samu karatun Na'am.
to alqada sai mu ce al'amr tsaro akwai tsaro don aljannun da ma suke da taurin kai Allah ya hore ba annabi Sulaiman su balle dan adam sai at-tibb da as-siha wato ilimin eh, kiwon lafiya da likitanci wannan alkur'ani bai yi bayanin shi ba amma kuma a wannan lokaci annabi Sulaiman da yake mu'amala da aljannu yake mu'amala da mutane gwamnatinsa tana kaga eh, sanin icce eh, abu ne wanda itace da kuma yadda ake yin bincike alkur'ani bai kawo shi ba amma wannan daular ba za a ce ba ta da san- sanin wannan Na'am.
to ga dukkan alamu waɗanda shi ne a gurguje abin da nake son in kawo game da abin da ya shafi daula ta annabi Sulaiman a tashi na farko Na'am.
yanzu sai zancen mukarana wanda kuma lokaci ya ƙure muna Na'am.
yanzu mu kawo dauloli na waɗanda aka yi na farko dai shari'ar mujtama mu kawo daulolin da aka yi na musulunci da na musulunci ba mu yi mukarana tsakanin daula ta annabi eh, Sulaiman da daula ta Fir'auna mu aujuhu shabu wal iftira sannan a ƙarshe mu yi eh, abin nan at-taqwim mu auna su akan sikeli mu ga kowane da kuma ka'idodin shugabanci na gari da wanda ba na gari a musulunci da shugaban da da abubuwan da suke hana mutum ya samu shugabanci da kuma in ma ya samu shugabancin shugabancin ba zai kai labari ba a ƙarshe na kawo ikhtilaful mufassirin a cikin hatta tabarat bil hijab ikhtilaful mufassirin ikhtilaf sabanin malamai na da kyau ɗalibin ilimi bincike akan shi a kowane fanni da kuma littattafan da suke bada mustalahat na kowane ilimi saboda ka gane ilimin da kyau kakka je kana fassara abin da malamai ba shi suka faɗa ba zan kawo ɗansu daga cikin su asbabu ikhtilaful mufassirin dalilan da suke sa malaman tafsiri su yi sabani kadiba akwai wani malami a kasar Saudiya professor na tafsiri ustaz Dr. Mas'ud bin Funaisan yayi littafi asbab ikhtilaf al-mufassirin at-tahrir fi usul at-tafsir na wannan Dr. Musa Idu Tayyar sannan kuma da usulul tafsir na wannan eh, Dr. Kabir Yunusa sannan asbabu ikhtilaf al-muhaddithin na Khaldun al-Ahdab sannan asbabu ikhtilaf al-fuqaha na Raf'ul Malam an a'immat al-alam da Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da kuma Asadullah al-Zahir professor ne na fiqh a Ja- Rabitat al-Alam al-Islami shi ma ya littafi da littafan da kuma suke bayani akan al-gharib na cikin ilmin mukka lokaci ya kuri ba zan samu damar da zan kawo littafan gharib ba da mustalahat sai sati mai zuwa insha Allah ta'ala in Allah ya bamu iko in ban manta ba zan kawo littafan da suke bayani akan mustalahat da kuma kalmomi inda za a sanin fassara su da kuma mustalah bi iznillahi subhanahu wa ta'ala abinda muka faɗa da mun to daidai Allah shi bamu lada Amin.
wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik sai ayi mana addu'a a gurguje Isa Masha Allah. Eh, yan uwa mun saurari karatu a daula. Ga shi dai Allah da ikonsa dai an yi karatu uku amma har yanzu dai an kafa su ba.
ya ji karewa ya yi karewa kan wakalla to Allah ya amfana Allah ya amfana da mu da abin da muka saurara Amin, amin.
Allah ya sa mu amfana da karatun kuma Allah ya sa an yi dan shi Allah ya sa a dace amin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آمين.
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما آمين.
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها ربنا آمين.
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا آمين.
للمتقين إماما amin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين